الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na ilmul qira'at wa alqira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyya wanda wannan shi darasin mu ko zaman mu na 40 da tara kenan ko yau muna cikin suratul a'raf muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta wato ita ce aya ta hamsin da tara wato a cikin wato suratul a'raf a shafi na 158 ko ba haka ba to wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh ko ba kana bane inni akhafu alaykum adhab yawmin azim wannan wurin na cikin suratul a'raf da shida wato suratul hud suna kamanceceniya alarama mai hadda alkur'ani sai ya yi hattara wani lokaci na cikin araf sai jikan cikin hudu wani lokaci na cikin hudu jikan shi cikin suratu al'araf to almuhimmu dai Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi tabbat mun tura annabi nuh zuwa ga mutanensa fa qala yace ya qaumi ya ku mutane na ya qaumi ibudullah ku bauta ma Allah kidan ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghairu imamul kisai al-kufi da imamu abu ja'far al-madani sun karanta malakun min ilahin ghairihi an gane ko to kaga qira'a ta imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far malakun min ilahin ghairihi sai zaman to sifa ce ta ilahin tunda min ilahin ghairihi to su ko da sun karanta malakum min ilahin ghayru ina fata an fince to sai waɗansu malamai suka ce to kenan in an ka karanta malakum min ilahin ghayru sai zamanto na'at ne na ilah ko ko badali na ilah amma badali na nashi ko na'at nashi amma alal mawdi' shi na sun rubuta min mawdi' cikin qala'idul fikr domin asalin malakum min ilahin ghairuhu wannan min sila ce litta'kidi asalin sa malakum ilahun ghairuhu kinan can malakum min ilahin ghairihi an hankalta ma min ta shige shi shi sa an kai mishi sifa da shi nan ko malakum min ilahin ghairuhu an hankalta ma asalin shi in ba da min ba malakum ilahun ghairuhu sai an kai mura'atil mawdi' fil asl tunda matsayin mubtada yake ba sai ko mubtada wannan ne malaman lokacin ka ce a'a kana da damar ka hankalta ma yanzu lafazin ga wasalin da yake dauke da shi kuma kana iya hankalta ma asalin shi fil mawdi' dama min ana kara ta gaban mubtada an gane ko litta akidi ko kuma a karata gaban mi gaban fa'il an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ashirin shi ma ja'ana bashirun wala nadhirun da sai an ka kara min sun ka ce to yan ce ma ja'ana bashirun sai zaman to annafiyu zahirun fil umum amma an ka ce ma ja'ana min bashirin أخرجه من الظهور إلى العموم على من العموم من الظهور في العموم على التنصيص في العموم إن كان ظاهرين yanzu kuma ya fito karara sannan kuma ana kara ta gaban maf'ulun bihi an gane ko ma ra'aitu min ahadin asalin shi ma ra'aitu ahadan da ban san ko mun fahimta ba to almuhimmu dai baku da duk inda ta kai ta kawo da wagga kira'a ta jamhuru da ta alkisa'i da abu ja'far suna nuna baku da wani abin bauta in ba Allah ba wannan ya nuna aqida annabawa dukkan su guda ce shine wato tauhidi sun ka zo da shi to duk kisoshin da kuma sun ka zo wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ina fata an fahimce ni yawwa to shi ma sai kaga min ilahin ghayrihi na waɗanda suke karantawa an gane ko imam al-kisa'i da imamu abu ja'far duk inda ya zo cikin kisoshin kiran wannan ka'ida ce kowane manzo ya ga mutane shi babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta da gaske sai Allah to nan kissa ta annabi nuh uballighukum ko risalati rabbi ko ba karan bane ina isar muku da sakon ubangiji na ko ba karan bane wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ina muku nasiha kuma na san abin da baku sani ba daga wajen Allah an gane ko a kissa ta abin nan annabi hud shi ma ya faɗa uballighukum risalati rabbi amma bai ce wa ansahukum sai ce wa ana lakum nasihun amin uballighukum risalati rabbi to idan muka duba wajen uballighukum risalati rabbi imamu abu amr ibn al-ala ya karanta uballighukum risalati rabbi in ya zama to uballighukum daga ablaga yublighu iblagan shi ko uballighukum daga ballaga yuballighu tablighan waɗansu malamai sun ce ai duk ma'anar su ɗaya da ablaga da ballaga ai duk ma'ana ne ɗaya babu wani bambanci ba sani ko mun fahimta ba amma waɗansu malamai sun ce to inda a taujihin su da alkur'ani duka ana samu kaga fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi dukkan qur'ana sun karanta ablaghtukum kenan kaga wannan yana da nazir cikin alkur'ani a cikin alqira'at al-ashra al-muttafaq anan sannan kuma shi kuma wanga uballighukum qira'ata jamhur shi ma yana da wurin mawdi'u shahid inda dukkan qurra sun kai ittifaqi akan shi shine wajen fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik mun ji taujihin wannan yawwa to idan muka duba a aya ta 75 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih ko ba haka nan bane na a kissa ta annabi salih ina fata an fahimce ni shi wajen malakum min ilahin ghairuhu ko ghairihi wannan duk bayani ya rigai ya gabata ko ba haka nan bane ghairihi qira'ati ta kisa'i da abu ja'far to a wannan wurin sai malamai sun kace ibnu amir ya karanta an gane ko wato wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lillazina stud'ifu liman amana minhum ina fata an fince ni kina ibnu amir ya karanta da wawu su ko sauran sun karanta qala al mala'u to ya za'in taujihin su ba sai ko mun fahimta ba sai malamai suka cewa qira'a da an ka karanta wawun da wawun an gane ko sun ka ce to qira'ar da bata karanta da wawun ba sun ka ce an yi bi ghairi wawin iktifa'an bin rabtul ma'anawi an hankalta ma an rabtul ma'anawi abinda ya kulla alaka tsakanin ayoyin ta fuskar ma'ana tunda cikin kissa guda ake ciki to ko ba a kawo wawun ba tunda akwai ma'ana قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا bayan ko ya ce wa ila samuda akahum salih ar-rabtul ma'nawi ba sani kuma fahimta ba yasa cikin kisra mata muhawara galibi qur'ani yake shafe wawun qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma kaga nan cikin da kisra guda ce an san muhawara ce ake sai an ka shafe wawun ba sani ko mun fahimta ba wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun qala qala qala qala qala qala gashin ya maminci ba sani ko mun fahimta ba idan muka duba a cikin majallatu tadabbur a shafi na 70 zuwa 71 da shafi na 72 zuwa 73 zaka ga illolin da suke sawar a shafe wawun koko ba za a shafe ta mun taɓa bayani kan wannan ina fata an fahimce ni wato shafi na 70 zuwa shafi na 71 in muka duba sun kawo ka'idodi da suke sawar mi da suke sawar a shafe wawun ko kuma za a shafe ta ba sun ka ce mataka na bainal jumlataini tanasubun idan ya zama to akwai dacewa tsakanin jumloli guda biyu walaysa samma ma yad'u ila al-fasli babu abin da yake buƙatar samma a can yake buƙatar a rarrabe su wajaba wasluhuma ya zan dole a sadar da su wa mata aratta tashrikal jumlatayn fil hukm al i'rabi duk lokacin da kake son ka hada jumloli biyu a cikin hukunci na i'rabi wajaba al waslu bainahuma kenan ya zan wajibi ka hada su in cikin i'rabi to in baka yi hada su cikin i'rabi ba an gane ko kenan ba dole bane ina fata an fahimce ni to kaga sun ka kawo kamar inda an ka karanta wa qala al mala'u an gane ko kinan nan inda ibnu amir ya karanta wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi ba sani ko mun fahimta ba sun ka ce wa zalika ala sabili sardi aqwali kulli tarafin an fara sabil kamar uslubi suke nuna hanyar sardi aqwali ana jero da maganganu na kulli tarfin kowace jama'a ibtida'an qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ko ba karan bane sun kace hadhihi naqatullahu ilakum aya fa utifa ala qawlihi wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi ay qala salihun kaza wa qala qaumuhu kaza falamma kana bayna al aqwali tanasubun sun kace da zama to akwai dacewa walaysa samma ma yad'u ila al fasli kuma babu abin da ya zamanto abin da yake bukatar sai an rarraba wajabal waslu ay al atfu bainahuma can kuma da an ka shahe wawun a qira'at jamhur iktifa'an bir rabit al ma'nawi kaji taujihin wannan qira'a a balakantance kidan tun safha ta 70 har ta 73 a majallatu tadabbur a adadi na tara kenan dan gane ko yawa idan mutum ya diba zai ga wannan bayani cikin kissa mata annabi abin nan shu'aib an ce malakum min ilahin ghairuhu ko min ilahin ghairihi dai duk dai annaba sun nuna babu wani abin bauta wanda ya kamata ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna annabawa dukkan su da tauhidi sun kazo wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan duka yana nuna cewa babu annabin da Allah subhanahu wa ta'ala da ya turo in ba da tauhidi ba da haka kaka tai zuwa wato hayaniya wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je aya ta gaba wato aya ta da hudu wadda akwai bayani cikinta na taujihi na ilmin qira'at za mu dan duba wajen abin nan kistoshi na annabawa da ke cikin wannan sura kaga annabi nuh ya ce uballighukum risalati rabbiko wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun annabi hud ya ce uballighukum risalati rabbi bil jam'i wa ana lakum nasihun amin ko ba ka nan bane a qissa kuma ta annabi salih fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi bil ifrad sannan kuma a qissa ta annabi shu'aib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi an gane ko to wa nasahtu lakum can cikin kissa ta annabi salih walakin la tuhibbuna an-nasihin can kuma fa kaifa asa ala qaumin kafirin to me yasa risalat risalat risalat amma ta annabi salih sai zama to risalat rabbi malaman da suke taujihin wannan sun kace a'a yan an hankalta masa jinsin sakon ai sakon Allah ne ko littafi guda ne sai an kace risalat rabbi can kuma risalat a hankalta mu sakon ya zo lokuta daban-daban an gane ko sai zama toto kenan ko ya shafi nau'i na mutane rukuni daban-daban maza da mata an gane ko da talaka da masu kuɗi sai an kace risalat ko kuma surori ne daban-daban ko ayoyi ne daban-daban sai zama to risalat in an haɗe su kuma gaba ɗaya sun zo sako ne na Allah ko kuma a'a risalati rabbi shi ko risalata rabbi mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa tunda damiri na ya'un risalata rabbi rabbi ma'rifa ne an gane ko ma'rifa ne kuma sunan rabbu na Allah shi ba a cewa mu'arrafun bil idafa a'a shi sunan Allah ai ma'arifa ne to da haka sai da manto nan mufradun mudafun ila al ma'rifa fa huwa yufidu al umum kamar da aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi ba ni'ima guda ake nufi ba an'ama Allah mun gane wannan da kyau yawwa za ga irin wannan yana mai mito a cikin ayoyi daban-daban يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلمك وبرسالتي وبكلامي الله أعلم حيث يجعل رسالته كو رسالاته من غانيكو قراءة إيدا بندبن والله تعالى أعلم آية ودد متاشي أكن تتتس إن دهدو إن الله وما أرسلنا في قرية من نبي كو ba mu taɓa turo a cikin wata alƙarya ba asalin shi ma arsalna rasulan tunda akwai mafulun bihi fi qaryatin min nabiyyin an gane ko ko kuwa ma arsalna nabiyyan fi qaryatin ba mu taɓa turo wani annabi ba imamu nafi ya karanta min nabiyyin sun ka ce da nabiyyun da nabi duk ma'anar su daya dama alhamza ce ta koma ta zo karshe sai an kaba da ta yawo sun ka ce annabiyu daga annabuwa ne shine sharaf annabi'u kuma daga fa'ilun ne daga naba ne fa'ilun bi ma'anar fa'il mai ba da labari saboda annabi na ba da labarin wahayi suka ce a fa'ilun bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari to ai da ma malaiki yana ba shi labari sai da to fa'ilun ne bi ma'anar fa'il bi ma'anar maf'ul kuma wata baturo a cikin wata alƙarya ba wani annabi illa akhadna ahla bil ba'sa sai mun rike mutanen garin da tsanani wad darra da cututtuka la'allahum yadarra'un don su yi kankan da kai an gane ko asalin shi la'allahum yatadarrauna kamar yadda yazo a cikin suratu al-an'am kidan nan an doki ta'un an maida ta mi dadu summa baddalna makana sayyi'ati al-hasana sannan muka maida mai kyau an gane ko wurin mummuna da suna cikin tsanani sai muka ga musu sauki ba su da lafiya muka ba su lafiya suna cikin talauci muka ba su yalwa hatta afau an gane ko har sai suka yawa an gane ko tun da alif ce an ka shahi afa ko afawu ban gane ko tun da asalin shi afawa ne sun yawa wa kalu kad masa aba a nadarra wa sarra sai sun ka ce ai iyayenmu tsanani ya shahe su wasu sarra'u da kuma mi da kuma jin daɗi Allah ta tufa akhadnahum baghtatan ko wa hum la yash'uruna sai muka kama su baghtatan a girshe ba su cikin sani ba su da sani ba tare da sun shirya ba ke nan akwai cikin an'am fa akhadnahum baghtatun fa idahum mublisuna sun yanke kauna daga rahama Allah hanyar da anka kama su la yashuru da busanta ba kuma mublisuna sun yanke kauna daga rahama Allah lokacin da sun kaga azabar ban sani ko mun fahimta ba yawwa to nan da anka ce ma arsalna fi qaratin min nabiyyin mai har da alqur'ani ya hattara cikin suratul saba akwai ma arsalna fi qaratin min nadhirin can min nadirin na illa kala mutrafuha sanan nan da yace wa qalu qarba sa'aba an ad-dharra wa sarra kenan nan shine abin da ake cewa at-tahlil al-maddi lil haya ko sun ce ai rayuwa ba wani abu na ba wata rana tsanani wata rana kuma sauki don haka wannan ba jarabawa ce ta Allah ba shi yasa sai musu gane kamun Allah ba Allah kai mun tsari to sai Allah subhanahu wataala a cikin ayata 96 yace walau anna ahlul qura da dai mutanen alƙarya amanu sun yi imani rukunan imani guda shidda na amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusule ko ba karan bari akwai kuma wal yawmil akhir akwai bil qadri khairihi wa sharri inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wattaqaw sun kaji tsoro sun kaji tsoro Allah wattaqaw Allah ko wattaqaw an-nar sun kaji tsoron wuta ko wattaqaw al-ma'asi sun kaji tsoron saba ma Allah duk dai suna taya guda amma dai a ce sun ji tsoron Allah shine gaba sai Allah ce to la fatahna alaihim da mun bude musu imamu ibnu amir an gane ko al-dimashqi da abu ja'far al-madani da ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta la fattahna alaihim da mun bubbude musu barakatin minas sama'i wal ard albarkoki babu albarka guda ba ha albarkoki na sammai da kasai tunda as-sama nan kana lokaci jinsin sammai wal ard da jinsin kasai walakin kadzabu Allah ce sai sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da sun kasance suna aikatawa bai ce fa akhadnahum wa akhadnahunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath to menene bambanci tsakanin la fatahna la fatahna fatahna da mun bude musu fatahna mun bubbude musu tana daga farko a bude in sun ka ci gaba da imani sai a kakkara budewa ba sani ko mun fahimta ba in ma ka ce akwai bambanci tsakanin fatahna da fatahna tun da fataha yana nuna at-taksir to sannan kuma shi barakat kaga jam'i na kiran ko fataha zai hi dacewa da wato shi sai Allah subhanahu wataala ce afa amina ahlul qura yanzu mutanen alƙarya sun amince an yi a tehun ba suna bayatan azaban mu ta zo musu wahum na'imuna suna bacci a wa amina ahlul qura shin mutanen alƙarya sun amince to anan imamu nafi almadani da imam abu ja'far almadani sun zammi almadaniyani da ibnu kasir almakki da ibnu amir sun karanta au amina ban sani ko mun fahimta ba au amina sun ka ce to kina au harfu atfin littaqsim sun amince da wancan ko sun amince da wannan tunda an ce littaqsim kina an rarraba littanwi kamar da usuka littanwi ko ko sun yarda an yi atihun ba suna duhan azaban mu ta zo musu duhan hantsi da safiya wahum yal'abuna suna wasa duk da Allah na iya kama su ba sani ko mun fahimta ba to malaman da ke tauji sauran kura sun karanta awa amina ahlul qura qira'at dabata nafi da abu ja'far da ibnu kasir da ibnu amir sai zaman to aw harfu atfin ne amma awa amina kina a hamzatul istifhami ce daban wa amina ahlul qura amma sai an ka gabatar da alhamza akan wawun saboda harful istifhami lahu sadara kina asalin shi wa amina ahlul qura kuma sun amince sai malaman da ke taujihi sun kace to qira'at da ta zo da wawun ta yi wawun fatha sun kace wato ana hankalta mata da siyaki an gane ko sun kace kamar siyakin ta inda a taujihi da alqur'ani hiya ashbahu bima qablaha domin an yi tambaya ne sai an ka ƙara wata tambaya kina afa amina kaga su an yi tambaya kuma wa amina tunda wawu wawul afta ce an ka gabatar da alhamza akanta kina asalin shi wa amina ahlul qura wa a amina ahalul qura su kuma sun amince kuma aka ƙara tambaya afa aminu makar Allah kenan sai zaman tomi an yi atfani na istifam akan istifam amma ce au na an ba da khiyar ne bai da wannan tsakanin wannan da wannan sun kace to kira'a da ta yi fathul waw ta hi dacewa da siyaki as-sabiq tunda can tambaya ne wallahiq afa aminu makar Allah ita ma au tana zamantowa harful atfi sai zamanto duk kira'o'in sun haɗi ba sani ko mun fahimta ba wani lokacin au tana nufin wa uzran aw nuzra alqur'ani uzran yanke uzuri na aw nuzran ko gargadi na a gargadi na ba sani ko mun fahimta ba yawwa waɗansu malamai sun tafi akan haka sai zama to duk ma'ar kira'o'in ta haɗi afa aminu makarallah sun sun amince ma makircin Allah waɗanda suke cewa kalma ta makirci ba a itlaƙin ta ga Allah sai an ce sakamako nan gashi nan ba a ce ba afa makaru fa aminu makarallah ba sani ba ko wa makaru afa aminu makar Allah to ainihin ba a kawo abin da ba waɗansu malamai suka ce take nan sifa ta makinci nan ba sai an ce ba Allahu yamkuru biman yamkuru biyar radihi to wasu sun ce a an shafi makircin Allah tunda an ce sun amince wa makircin Allah ba ana sakamakon makircin Allah tunda sai sun yi ne Allah zai sakanka musu mai so ya koma cin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun da kuma al'adbun namir min majalisar shankiti daga wannan Allah ce to fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun babu mai amince ma makircin Allah sai mutane hasararru Allah kai muna tsari daga wannan abin nan nasu wannan qira'a idan mutum na son karin bayani zai kara kuma bayan ad-durrul masun da littafin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul safha ta 915 والله تعالى أعلم ina ba ta amfanci ne tau sannan kuma wajen ayat tilkal ƙura da kusa alaika min an ba'i hawa laƙar ja'atuhum rusuluhum ko ba haka ba abu amur ya karanta rusuluhum sauran sun karanta rusuluhum mun ce duk ma'anarsu ɗaya takfifi ne an kai an kai sukuni don don mata nauyi kadiba cikin majalatul tadabbur shafi na 23 wato adadi na tara kuma kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam safha ta 925 to yanzu ayar da za mu tashi akan ta ta gaba ita ce aya wato ta 105 cikin suratu al'araf sai dai dole sai mun dan koma baya aya ta 103 kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ba asina min ba'dihim Musa sannan muka turo bayansu ma'ana manzanni kenan tunda an yi bayanin annabi Nuhu an yi bayanin annabi Hud an yi bayanin annabi Salih an yi bayanin annabi Shu'aib kenan manzanni kenan mun gane ko yawwa to ko kuma kana iya karawa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin tunda an kawo annabawa illa akhadna ahla bil ba'sa wad darra la'allahum yadarrun thumma badalna makana sayyi'ati al hasana al muhimmu dai thumma ba'athna sannan muka turo min ba'dihim bayan shude wasu ba wai anan bayan jikin su ba ta bayan ban su Musa annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu ko ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa ko yawwa cikin ƙur'ani duk inda ka ji an ce ila fir'auna ka ce wa mala'ihi banda sura guda suratul naml fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi nan da yadda wa qaumi fa zalamu biha sai suka yi zalunci da waɗannan ayoyin asalin ce fa zalamu ha can ka ce biha saboda an nuna maka zalunci ya kai zalunci Allah ce tun fanzur kai fa kana aqibatul mufsidin ka kallima komar waɗanda sun kai banda da wannan aya waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa wannan mutumin wanda annabi musa ya iske an gane ko a garin madiyana ba annabi shu'aibu ba ne masani kuma fahimta ba kaga wasu ka ce annabi shu'aibu ya zo ne bayan annabi musa kaga ga kissa tana nuna sun ba asnamin ba alihim musa ya nuna ba gaskiya ba ne tunda an ka kissa annabi shu'aibu sannan ka ce ba asnamin ba alihim don haka annabi shu'aibu ya gabaci annabi musa abu na biyu sun ka ce a'a waɗanda sun kace annabi shu'aibu da inda cikin shi na annabi musa iske madiyana shi da suke aiki da ita walan ma tawajjaha tilqa'a madiyana kuma na an ce wa ila madiyana akahum shu'aiba sai sun kafa ke da wannan wannan malamai suka ce kuskure na domin na alace thumma ba'athna min ba'dihim bayan shuɗe wasu da shi dai annabi musa ya iske wani shehun kabir kuma mutumin kirki masari ko mun fahimta ba to almuhimmu wa qala musa annabi musa ce ya fir'aunu ya kai fir'aunu inni ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai sai ce haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq ko ba haka ba imam nafi ya karanta haqiqun alayya tabbas ne a kaina an gane ko ala alla aqula ala allah illa alhaq ba zan faɗi magana ba game da ubangiji sai mi sai gaskiya ina fata an fahimci sai zaman to kenan harful jarri ne haqiqun alayya to sannan kuma akwai haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq wa yadda sauran qur'an sun ka karanta ina fata an fahimci sai zaman to ala harful jarri ce an gane ko ala harfu jarrin ce ta shiga akan an sai ta zamanto in ji waɗansu malamai bi ma'anar ba'u ai haƙiƙun bi ƙaulil haƙi idan ni na cancanta da faɗar gaskiya an gane ko yawwa bi ƙaulil haƙi laisa illa kenan ni na cancanta da faɗin magana gaskiya laisa illa ban cancanta da wani abu in ba ga faɗar gaskiya ba wasu ka ce a'a shi haƙiƙun ya kumshi ma'ana harisun kenan harisun ala Allah aqul ala Allah illa alhaq ina mai dagewa ba zan faɗi wata magana ba ga Allah in ba gaskiya ba ba sani kuma ga an fahimta ba haqiqun wasu malamai sun ce a shi rasulun haqiqun sifa ne na mi na rasulun kenan wato rasulun haqiqun ni maranzo ne da gaskiya an gane ko yawwa wasu malamai sun faɗi wannan ya ce ƙadji itukun bi bayyana timin rabbikum na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku fa'ar silma iya bani isra'il ka tuna bani isra'il tare da to kaji wannan taujihin wannan ƙira'at wajen nahawu wadda aya tana da aujuh na i'rabi mai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulum kitab al-maknun na as-samin al-halabi zai ga aujuh na i'rabinta mun gane ko yawwa aya ta gaba ita ce aya wato ta ɗari da goma sha biyu ko a cikin suratul araf ya tuka bi kulli sahirin alim ko ya tuka bi kulli saharin alim bayan an tattauna da annabi musa da fir'auna qala al-mala'u min qaumi fir'auna ko inna hadha la sahirun alim mutanen fir'auna sun faɗa wani wuri kuma a cikin suratul shu'ara fir'auna na ya faɗi wannan magana an gane ko nan kuma an ce qala al mala'u min qaumi fir'auna al mala'u shine ashraful qaum manya sun kace li annahum yamla'una al a'yun suke cika ido an wajen taro ko ko yamla'una al majalis bi qamatihim al wafiya suna cika wuri da babban jikin su da manyan manyan riguna daga mala'ana yamla'u to qala al mala'u min qaumi fir'auna kuma wani wuri Allah ce fir'auna na fadi qala fir'aun ko inna hadha la sahirun alim a cikin suratul shu'ara to ya an kai haka fir'auna na yace ko mutane shi na sun ka fada Allah ce qala lil mala'i hawlahu ko qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim aya ta 34 a cikin suratu ash-shu'ara to wasu malamai suka ce a fir'auna ya fara fada sai ƴan amshin shata sun ka fadi ko ko ƴan amshin shata sun ka fadi sai fir'auna ne ya karba musu tunda dukkan na ake gayyan maciyata ta an gane ko ko kuma a'a fir'auna ya hudi a wani lokaci wani lokacin su kuma sun ka hudi kenan sai ka hankalta ma ikhtilaf az-zaman wal makan ko kuma ikhtilaf al-awwaliyya wal akhiriyya ko shi ya fada farko su suka fada karshe ko ko shi ya fada farko su suka fada karshe to fir'auna ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum ko yana so ya fitar da ku daga cikin kasar ku dama duk in ka zo da gaskiya sai a ce ka zo da revolution an gane ko kuma in ba dan gari kake ba sai a ce a dama ba dan gari da mun ga ko zai kwashi mun barazana min ardikum can cikin araf bi sihrihi shi yasa ustaz dr fadl samar ra'iye muqarana tsakanin kissoshi musamman kissa ta annabi Musa da ta zo ya mukarana tsakanin sauran surori ko wace sura ya hankalta ma abin da kissa ta annabi adam istikhraj wurin da an ka kara wani abu da inda ba a faɗa ba sai ka hidda balagar da a cikin su cikin at-ta'birul qur'ani wajen can karshe wajen al-hashdul fanni ya kawo irin wannan almuhimmu dai na baka makulli fa ma za ta amurun ka ji fir'auna ce ni za ku umurni nan fir'auna dan wayo na ai shi na ke bada umurni amma yana son su yi musharaka cikin shawara dan ya zama to kai zama to shi kadai dauki decision da wanda na tura sun kai kokari sun ka kirkiro yan majalisa masu ba da shawara qalu arje sun ka ce ka jinkirta al'amarinsa wa akhahu dan dan uwansa wa arsil fil madain hashirin ka tura a cikin garuruwa kiran wa arsil hashirin fil madain ke ya ka ce wa arsil fil madain hashirin ka tura cikin garuruwa wanda za su tattaro maka ina fata ana fahimta ta to wannan kalima ta arje an gane ko idan muka duba tana da cikin wato kalimomi waɗanda suke suna da abin nan aujuh na karantawa idan muka duba ƙalun rawi na nafiya an gane ko da ibn wardan wanda yake rawi ne na abu ja'far an gane ko sun karanta arujihi arujihi arujihi wa akhahu shi kuma warsh da imamul kisa'i da ibnu jammas da khalaf an gane ko sun karanta sun karanta arujihi ban sani ko mun fahimta ba su waɗancan sun karanta arujihi arujihi an gane ko kalun da ibnu wardan arujihi shi kuma warshi da kisa'i da ibnu jammas da kharaf sun karanta arujihi shi kuma asim da hamza arjih wa akahu shi kuma ibnu kathir an gane ko da hisham wanda rawi ne na ibnu amir an gane ko yawwa sun karanta wato arji'uhu arji'uhu shi kuma wato abu amr ibn al'ala da yaqub al-basriyani sun karanta wato arji'uhu arji'uhu sannan kuma abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na wato ibn amir ya karanta arji'ihi arji'ihi arji'ihi asalin fi'ilin daga arjani arjihi daga arja yurji ya jinkirta shi shi ko arje in an ce arji daga arja'ahu yurji'uhu irja'a duka da yana nufin mi jinkirtawa ba sani ko mun fahimta ba waɗanda aujo na qira'atu wani lokacin in ba dan da yake wani yana karanta da hamza ba wani bai karanta da hamza da babu wani bambanci wajen ishba'i da rashin ishba'i amma idan muka duba can cikin suratu wato abin nan suratul ahzab turji man tasha'u ko imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da ibn amir ad-dimashqi da kuma shu'ba wanda yake rawi ne na wato asim al-kufi sun karanta turji'u man tasha'u daga arja'a kenan ya jinkirta shi shi ko turji daga arjani yurji irja'an kenan sai zaman tomi ya jinkirta almuhimmu dai ka jinkirta al'amarinsa da na dan uwansa ka tura kuma masu taruwa ya atuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da dukkan mai sihiri wanda yake masani imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ya atuka bi kulli saharin alim nan da ya taujihi na qira'at yake da alaka da ma'ana an gane ko za su zo maka da dukkan babban mai sihiri to sai zaman to wagga qira'a an gane ko ita ta bayyana abinda ake abinda ta fitowa a fili domin sahar can cikin suratul shu'ara ya tuka bi kulli saharin alim dukkan qurra sun karanta saharin kidan kaga wannan ta samu shahid nata to ita ko qira'a ta sahir an hankalta mata an yi taujihin ta ba da nazir ba wanda yake cikin suratul shu'ara ai an hankalta mata yaki waja as-saharatu fir'auna was-saharatu jam'i sahir kinan masu sihiri sun zuma fir'auna an gane ko as-sahara kamar da ake cewa kataba jam'i ne na katib kamar abin nan khazana jam'i ne na khazin kamar hafaza jam'i ne na hafiz to almuhimmu da yawga qira'a ta nuna cewa za a zo da babban mai sihiri ko ya zamanto da farko za a kawo masu sihiri daga baya a tace sai an nemi manya suna da su buga da annabi Musa don ya ce falana atiyan naka bi sihrin misli to waja as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran ko sun kace muna da lada in kunna nahnul ghalibina in mun kasance mu ne masu mi masu rinjayi wajen bi kulli saharin alim kadiba cikin majallatu tadabbur an gane ko a shafi na talatin da uku shafi na talatin da uku sun kawo taujihin wannan kira a majallatu tadabbur a adadinta na wato tara an gane ko shafi na abin nan talatin da uku ko shafi na 33 ina ganin ko 23 ne shafi na 33 za ka ga ƙadiyya ta kawo takfifi da rashin takfifi afon a shafi ba shafi na 33 ba a shi wajen gwada ƙadja a tuhum rusuluhum ne shi ne akwai bayani wannan shi nan busu kawo bayani ba a shi alkira'atu wa asar hafi tafsiri wal ahkam shi ne a shafi na 905 shi ne ya kawo wannan to almuhimmu dai masu sihiri sun zo ma fir'auna sun kace inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibina ko ba karan bane yawwa sauran sun karanta da hamzatul istifhami an gane ko a inna lana la ajra da sauran nan akwai waɗanda suna da idkhal akwai wanda ba su da idkhal an gane ko almuhimmu inna lana al'ajiran sun ce kenan muna da lada kamar labari kamar labari ne ake bayarwa a inna lana al'ajiran kuma kenan kamar nan tambaya ce suke yi muna da lada kenan sai da mutu an bada labarin sun tambaye fir'auna an gane ko da tambaya sun ka tambaye shi nan ko can labari na an ka basuwa shi yasa galibin mai yin aiki ba don Allah ba me yake jira sakamakon mutane shi ko sakamakon dan adam ko in ka samu dai ka yi sa in baka samu mawa karshen ta ya sakan ka ma da sharri ya haraka ka shi yasa kai don Allah sai ka huta qala na'am wa innakum laminal muqarrabin cikin shu'ara yace wa innakum idan laminal muqarrabin akwai idan to qala na'am imamul kisa'i muka ya karanta qala na'im kenan eh qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko ba ka bane sun ka ce shin imma an tulqiya ko kai zaka jefa wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko mu za mu jefa qala alqu yace ku jefa kidan alqu hibalakum ko ba ka bane ko alqu isiyakum tunda fa alqu hibalahum wa isiyahum Allah ce ko falamma alqau Allah ce lokacin da sun ka jefa kaga alqu fi'li ne fi'li amrina alqau fi'li madina falamma alqaw lokacin da sun ka jewa Allah ce saharu a ayunan nasi sun sihirta idanun mutane wastarhabuhum suka tsoratar da su yau akwai mata wastarhabuhunna li taglibi jaribi dhukuri a jaribi das Allah da kanshi cewa ja'u bi sihirin azim kar sun zo da sihiri mai girma mu'tazila suna cewa sihiri bai da tasiri don an ce yi khayyaru ilaihi min sihiri ba annaha tas'a amma wadda magana ta su bata da kanki don Allah ya ce wa mahum bi dawari da bihi min ahadin illa bi idnillah kaga yana da tasiri da izinin Allah to ga inda tawjihil qira'at ya karu Allah ya ce to wa auhayna ila Musa sai muka ma annabi Musa wahayi nan ba a kawo annabi Musa ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba tunda an ce wastarhabuhum sun tsoratar da mutane to har annabi Musa ya ji tsoro don Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la fa auhayna ila Musa muka ma Musa wahayi an alqi asaka ka jefar da sandarka fa idha hiya talqafu ma yafikuna sai ta hadidiye abinda sun ka yi na sihiri daga afakana ya afiku ya juyar da abu dama kidan sihiri juye juye ne eh ana so a juya gaskiya ta koma ƙarya hafsu ya karanta talqafu ma yafikuna an gari ko imamul bazzi shi shi na da nan abin nan wato abin da ake kira idgham fa idha hiya talqaf an gari ko hiya talqaf ma yafikuna hiya talqaf ma yafikuna mun gari ko in zai wuce taw su kuma sauran qurra su karanta fa idha hiya talqafu ma yafikuna an gane ko to duk dai tana nuna mi hadidi yayi wani domin an ce talqaf daga fi'ili ne ba to laqifa ya hadi an gane ko laqifa yalqafu mithlu alima ya'lamu laqiftu shay'a kenan akhadtuhu bi sur'a an fizge shi fa akaltuhu sai ni ci shi wa tala'atuhu ni hadi su ko sauran fa idahiya talaqafu daga talaqafa ya talaqafu mun gari ko to kada ya daukar da qira'a ta hafs da ta kuma imam wato albazi tunda shi idgamin da yayi duk da shi da hafsu matsayin abu guda ne talqafu tana hadiyewa talaqafu ta kama hadiyewa da farko ta fara kadan kadan da baya sai musu cin masara akumundu an gane ko to sai Allah ce ma ya afi kuna bai ce isiyahun ba can kuma ce talqaf ma sana'u cikin tsaha ta gari da sihirin aikin su ne an gane ko to nan kuma sai ce mi talqafu ma ya afi kuna don an nuna maka abinda sun ka yi juyawa ne suka yi abubuwan da an ka juya mun gane ko to Allah ce fa waqa al-haqq sai gaskiya ta abku ta tabbata kenan wa batala ma kanu ya'malun abinda sun kasance suna aikatawa ya lalace hana ya nuna maka dai abinda sun kasance suna aikatawa ne an gane ko sai Allah ce fa gulibu hunalika wan qalabu saghirin sai an karinjaye su a can sun ka wayi gari ko ku suka juya amma da sun ka wayi gari suna kaskantattu wa ulqiya saharatu sajidina ko sai sun ka fadi suna sujada ba ce sajadu ba don an ga maka kamar faduwa na sun kai gaba daya to nan shine malaman balaga sun kace to anan wato utliqa ash-shay wa urida bihi ma kana alaihi ko a wa ulqi saharatu sajidina masu sihiri sun kawadi suna sujada ai lokacin da sun kai sujada sun yi imani kenan ba su abadi ba ma kana alaihi alramma eh sannan nan akwai matsalar da malamai suke kawowa shine cewa annabi musa ba sani kuma fahimta ba shi ne annabi musa ya umarci su rasu sihiri domin da ya ce ƙala alku ya alku ku jefa to da ya ce a jefa kina a yi mi a yi sihiri ya za a ba da amsa suka ce annabi musa ba ba sihiri bane ya umarce su su yi dama sun zo ko ya umarce su ko bai umarce su ba sai sun yi amma zaɓi ne sun ka bashi sai ce su fara don nan izharu ta haddina wasu sun ka ce a'a ko da sun yi saboda nan yana sun ya nuna ƙaryarsu shi ba sai na yake umarta su ba yana son su yi na saboda in busi ba ɗin ba ba zai rinjaye su ba ba sai ko mun fahimta ba da wani wannan ne malamai suka yi bayani ba suna nuna cewa annabi musa shi umarci su rama fir'auna shi ya kawo su ya so su aikatar da wato wannan mun gane ko don saboda cikin abubuwa za ku ga ana kawowar wato waɗansu matsaloli da suke suna da ɗaukar hankali ina fata an fahimce ni yawwa to ayar da za mu ɗauka ta gaba sai aya ta 127 a cikin wato suratul araf wajen waƙalar mala'u min ƙaumi fir'auna ko almala waɗanda suke manya-manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna an gane ya wu to kenan inda Allah ce wa qala al-mal'u min qaumi fir'auna manya daga cikin mutanen fir'auna suka ce a tazaru Musa yanzu zaka bar annabi Musa wa qaumahu da mutanen sa yufsidu fil ardi su yi banna a bayan kasa wai tabbatar da tauhidi shine abban na bayan kasa kamar da Allah Fir'auna ce Allah ke bamu labari wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wa yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad wai shi da yace ubangiji na yace shi abin bauta na yace kuma shi na ogan alloli ana rabbukum la'ala shi ba dan banna bane kamar da munafikai inda Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna wai wasu ne suke yin aikata banna ba kuma gane ba kuma inna ma wai da mirul hasil su babu babu abin da suka illa gyara ba wai su ce inna ma nahnu salihun ba su ba cewa sun kai daga da su babu ma mai kawo gyara in ba su ba muna gane ba to kafin fir'auna sai ce annabi Musa ya kaban na shi kuma bayan shi ne ce shi shi abin bauta ne kuma ce ma ma shi ne a ogan alloli annabi Musa da kawo tauhidi shi yasa duk yadda kake da imani da da'awa kake kwatanta gaskiya wallahi wani tun da kake son a tabbatar da gaskiya wallahi bai son ka dan ma ka bakan ka wahala sun ka ce yanzu za ka bar annabi Musa ya kawo banna wa ya zarka ya barka wa alihataka da kuma ababen bautarka tun da shi fir'auna shi na bauta ma gumaka ko wa ilahataka da bautarka kenan ya barka kuma ya bar bauta maka tun da shi yana bauta ma gumakan shi kuma ana bauta mu qala fir'auna yace sanuqattilu abna'ahum ga nan ne wurin tawjihul qira'at an gane ko akwai sanaqtulu an gane ko abna'ahum za mu karkashe wato 'ya'yansu ina fata an fahimci ni yawwa imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami da ibnu kathir al-makki sun karanta sanaqtul za mu kashe kinan 'ya'yansu wa nasta'yi nisa'ahum za mu bar 'ya'yansu mata raye an gane ko wa inna fawqahum qahirun musa mansu masu rinjaye muke to waɗanda sun karanta saluƙattilu sai zama to sanaqtulu za mu kashe kisan ya fara sannan kuma saluƙattilu za mu karkashe tun da fir'auna kayan annabi musa yana kashe su shi yasa mahaifin annabi musa ta ji tsoro a kansa bayan haifi Musa kuma ya cigaba da kashe su har annabi Musa ya dawo yana kashe su kenan kaga sanaqtul farko ne sanuqatil kuma yanzu za a ma ƙara ban sani ba yawwa to sai kuma bayan Allah ya bada labarin yadda an kan jarrabi fir'auna an jarraba shi tunda ko kafiri kace sai Allah ya jarraba ka alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ala ahsanu amala Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kuma gaba sannan kuma Allah ce fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat kuma kan bani duk dai sun kakiya daga baya sun kaso su dawo walamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya musa da'u lana rabbaka can cikin az-zukhruf sun kace ya ayyuha as-sahiru da'u lana rabbaka kaji ma sahir ne kenan ya musa sahir ko kace sun faɗi biyu ko kuwa lokaci su ce ya ayyuhan sahir da baya kuma su ce kai ya musa sun kamar wannan magana ta siri almuhimmu bi ba'a da indaka la in kashafta annar rijiza wa in annabi musa ya yi musu ba ma Allah na da ya yi musu ba la nu'minanna laka za su yi imani da shi su bashi gaskiya wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za su barin bani isra'ila su bi shi Allah ce ina falamma kashafna anhum ar-rijza lokacin da mun ka yaye musu azaba ila ajalin zuwa ga wani lokaci hun balighu wanda za su kai shi idza hum yankusuna sai ga sun yi warware alkawari dan warware alkawari da Allah ce to fantaqamna minhu sai mun kai mun kai musu azaba fa aghraqnahum fil yammi al ramma to shine wato kiran fassara azaba da aka musu an ka nutsar da su fil yammi a cikin teku ya annahum kadzabu bi ayatina dalilin sun karitar da ayoyinmu wa kanu an ha ghafilin sun zaman to marafkada an gane ko to kaga nan akwai ijmal mai yawa aghraqnahum ya an nutsar da su sai ka koma cikin cikin shu'ara'i kaga yadda an kai da su anna an ka fassala shi fa atba'uhum mushriqin فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي كما كان بني فكما تشن دخان لما أنك أنك وترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون كما تشن يونس لما أنفصل وكذا غرقناهم تنبك أتمي أفصلتا سننكما da an ka ce kan zabubi ayati na sun kaitar da ayoyin mu duk inda an ka tattauna da annabi Musa inda sun ka ce sahir sahir sahir sahir ko ba haka bane sun kaitar da ayoyin Allah to a ƙarshe dai Allah ce wa awrasna alqauman alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha awrasna intabih nan sa'un tana da sukuni fi'ili madina an gane ko nunun kuma matsayin fa'ili take alqaumu shine an maf'ulun bihi in ka koma can cikin suratu az-zumar inda Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-arda awrathana al-arda nan ba awrathna bane sai zan zo awratha kaga na awratha sai da mutunin wato fi'li madhi ne amma na nan maf'ulun bihi ne aurasana al'arda a sun shi aurasana Allah al'arda amma nan wa aurasana al'auma nan na ba mafulin bihi ba ce fa'ili ce shi yasa fa'ili yake da sukuni ita bai mun gane da kyau cikin araf wa aurasana al'arda ƙaumar ladina karu yi sada afuna masharik al'ardi wa magharibi hallati barakna fiha mun ka wato gadar da ƙasa ga waɗanda an ka kasance ana mi mutanen da an ka zama to ana raunar da su dama da an ga za ka zama wani abu to hasada ta tashi makinci ya tashi sihiri ya tashi kaskantar da kai ya tashi ce ma bawa ba kowa kace ba ba dan kowa ba ba dan gari ba ba dan yanki ba duk ya tashi Allah ce to mun ba su mashariqal ard ko gabascin kasa wa magharibaha da yammacin ta allati barakna fiha da mun kai albarka cikin ta wannan yana cewa mi kasar sham kenan inji malamai wa tammat kalimatu rabbikal husna sai kalimar ubangijinka mafi kyau shine alhusna ba a ce alhasanatu ba ta tabbata kalimar ubangijinka ta tabbata mafi kyau kalimar ubangijinka mafi kyau ta tabbata akan bani isra'ila bima sabaru saboda hankurin da sun kai kaga she ha aljanna da hankuri aka samu ta wajazahum bima sabaru jannatan wa harira salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar Allah ce to wa dammarna sai muka yi raga-raga ma kana yasna'u fir'aun abinda fir'aun ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanensa abinda suka kasance suna aikatawa wa ma kanu ya'rishun da abinda sun kasance suna yi na gine-gine na al'arshi kidan ko kuma wa ma kanu ya rushun imamu ibnu amir da shu'ba sun karanta ya rushuna da abin da suka kasance suna yi na gine-gine an gane ko kenan sai zamanto ana iya cewa ya arishu kuma ana cewa ya arushu a larabce to anan intabe bayan mun yi taujihin qira'at yana buƙatar wato abu guda da za mu ƙara shine cewa an gane ko Allah ce yayi raga-raga ma kana isma'u fir'aun wa ma kanu ya'rishuna ma ismul mawsul ce tufidul min idan umum wallazi kanu ya'rishuna to amma yanzu ai akwai asar na gidajen fir'auna al-ahram da pyramid le pyramid to ya anka haka sai malamai suka ce na amun makhsusun kamar yadda Allah ce dalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid akwai wanda ya lalace akwai wanda kuma yana nan tsayi sai zama tunan ma ismul musul ce tufidul umum amma makhsus bi baqiyatil ayat alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna min dhil awtad dan ka gani to sai Allah ce to wajawazna bi bani isra'ila al-bahr ko mun ketara bani isra'ila da teku mun ketara da su teku kenan ko ba ka dan bane kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 927 dan zaka ga wani karin bayani fa atau sai sun ka zo ala qaumin akan wadansu mutane an gane ko ya'kufuna ala asnamin lahum sun lazimci ibada asalin itikafi kenan sun lazimci suna bauta ma gumakansu imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ya'kifuna ana cewa ya'kifu ana cewa min ya'kufu a larabci amma in kira'a ce ko ce sai ka karanta irin yadda an karwaito ta ba sun zo ba qalu ya musa ja'al lana ilahan sun kace ya kai musa ka sanya muna abin bauta ko kama lahum aliha kamar yadda suke ni kamar yadda suke da abin bauta qala innakum qaumun tajhaluna annabi musa ce ku mutane ne tajhaluna masu jahilci masu jahilta saboda yi fi'ili mudari yufidu min at-tajaddud wa takrar ya san halin badis inna haula'i mutabbarun ma fi wa ma hum fihi waɗannan mutanen abinda suke akan shi an halakar da shi abu ne na halaka ko tabbara shi ne ni halakarwa wa kullun tabbarna tatbira wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa kuma batacce na tun da shirka ce ba sani ko mun fahimta ba shi yasa sahabbai da suka zo suka iske waɗansu mutane suna da zatu anwat wata itinya da aka yi suka ce su ma a cinya musu zatu anwat an zara sanar ce to kenan irin abinda mutanen bani isra'ila suke sun kuma kuma shi na kuce su an gane ko amma dai musu dogi akan shi ba don Allah ya ce kira su mu'minai kadan shi a shahadu muna qala a ghayra allahi abghikum ilahan yace yanzu wani Allah zan neman muku abin bauta wa huwa faddalakum ala alamin kuma Allah shine fifita ku akan talikai ana nufin alami zamanihim domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Musa daraja alqur'ani kuma ya fi at-taura kidan dan mu gane cewa faddalakum ala alamin ala alami zamanihim tunda khairu ummatin ukhrijat lin-nas amini alamin amini tadaraba al-am wal-am sai an samu adilla kharijiyya za su fitar da mu ba sani ko mun fahimta ba to kafin mu je aya ta karshe wanda za mu ɗauka a wannan darasi shine nan kaga annabi musa bani isra'ila bi sun kace mai uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi sami fayanzura tana yi wa Allah halakar da fir'auna ko to sai Allah faɗi an ƙari da fir'auna wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu yarishun kenan yanzu Allah ya halakar da makiyinsu to wa yastakhlifukum fil ardi fami fayanzura kayfa ta'maluna ga abinda sun ka aikata ya akufuna ala aslam illahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha shi yasa dan kana cikin tsanani Allah na yasa ka cikin sauki ya ga menene kake baka da mulki sai Allah shi baka mulki ya ga me zaka yi baka da ilimi sai Allah baka ilimi Allah gami zaka yi baka da birebe sai Allah baka birebe zaka gode mai kuka ce kai birebe dun Niger kwana da birebe ko Allah ya baka kace kai baka wani abu Allah ya baka da kura kace ita da kura wani abu Niger masu da kura suna da yawa sai na zan specialist ka zan specialist kace kai wannan kai bai ishe ka ba saboda kaza kaza masu masu irin wannan diploma sun yawa a Niger subhanallah babu godiya Allah Allah kai mun sani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadhalika najzi alqawma almujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun sai ga abin da zaka aikata shi yasa duk in kan nemi Allah kan roki Allah wani abu in ka samu in ba Allah ya maka tsari ba sai ka yi sai ka manta annabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur amma qaruna da ya samu kudi sai ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi Allah kai mana tsari to sai annabi Musa ya ci gaba da cewa wa id anjaynakum ko min ali fir'auna yasumunakum su al'adab ko ba haka ran bane yawwa idan muka duba a ƙira'a ta ibn amir wa id an jakum min ali fir'auna kenan sai zaman tomi id an jakum kenan ku tuna lokacin da Allah ya tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna nan ba iyalin shi ake nufi ba ya sumu na kumsu al'azab suna ɗanɗana muku mummuna azaba an gane ko in ka diba cikin alƙira'at abin nan wa idan an je lakum min ali fir'auna yusumurukum su al'azab sai ce mi yuqattiluna abna'akum akwai yaqtuluna abna'akum nan imamu nafi shi ya karanta wato yaqtuluna shi kadai tare da cewa can imamu nafi da abu ja'far da kuma ibnu kathir sun karanta sanaqtulu ko ba karan bane yawwa amma nan nafi shi ne kadai karanta yaqtuluna abna'akum ba dole bane duk mutum iya karanta a wani wuri haka zai karantawa suna karkashe ƴaƴanku wa yastahayuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata a rayu don su bautar da su su yadda suka ga dama da su ba sani ko muna fahimta ba to to menene bambanci yawwa kenan da da yace wa id an gane ko id anjakum kiran magana ce ta annabi Musa dibo wa id anjakum min ali fir'auna ku tuna kuma Allah shine tsiratar da ku daga mutanen fir'auna kiran nan labari annabi Musa ke basu to wa id anjaynakum ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku an yi iltifati yanzu kamar uslubi na maganar ubangiji ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku an gane ko kamar annabi Musa ne yana magana ne da su da uslubin da Allah ya magana da su qala Allahu id anjaynakum an gane ko ko kullahum iz anjaynakum min ali fir'auna amma nan ko iz anjakum ku tuna lokacin da Allah ya tsirtar da ku ya Allah ya tsirtar da su ayoyi suna nan cikin shu'ara ijmali ne da kai tafsirin shi sai ya ce yuqatiluna abna'akum yasumunakum su al'azabi ko ba sai ku fahimta ba su al'azab a cikin bakara akwai shi yasumunakum su al'azab yudabbihuna abna'akum wa yasta'iluna nisa'akum sannan can cikin sura ibrahim إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كو ويذبحون أبناءكم تكين إبراهيم an ƙara wawon bakara kuma babu wawon sai wasu malamai suka ce wawon din nan cikin bakara ya su muna kuma su al'azab suna ɗan muku muna azaba an gane ko yi zabbi hula abu na'akun sai ya zama to tafsiri na wannan azaba amma tun cikin ibrahim wa yi zabbi hula abu na'akun wasu azaba an kai bayani wa yi zabbi hula sai an kai cigaba da bayanin wasu nau'i na azaba wasu ka ce a ka kaddara wawan ɗin a cikin cikin suratul bakar sai zamanto duk abu guda biyu muna ganewa nan ko ya su mu su al'adar sai ce mi yaqtuluna abna'akum nafi suna kashe ƴaƴanku yuqattiluna suna karkashewa abna'akum ƴaƴanku maza dan me ake kashe su alaikum salam saboda tsoron in sun girma su zamanto barazana gare su alhamdulillah ana jin tsoron in sun girma su yi su yi revolution ko ko an ce fir'auna yana da boka inda sun kai bugun kasa sun ka nuna mishi cewa ta hanyar mulki shi zamanto ga annabi ɗaya daga cikin 'ya'yan bani isra'ila amma wannan duk ba wani abu bane su bani isra'ila mutane ne masu kabilanci ba sa yarda su ba da 'ya'yansu ga wasu kabilu kuma kowa bai shiga addinin su sai su kuma ga su 'yan kaɗan kuma suna mu'amala da riba su kwace dukiyar mutane kuma suna kokarin su iya kera makamai a duniya don su mallaki mutane kuma suna kokarin su kulla alaka da manya-manyan kasashe masu karfi don su taimaka musu su tankware sauran kasashe to matsalar suke nan ga su yan kaɗan amami suna sun mallaki masu yawa kaga dole sai sun samu makamai sun samu dukiya ta al'umma sun rike kuma suke suna da information an gane ko news kenan suna ba da labarai sannan su samu su mallaki al'umma to kenan kuma fir'auna ai ya san mai son mulkin shi duk mai mulki a duniya ai ya san wanda ke so wanda ke so ya kai mulkin shi yana hange yana sauran wanda ke so ya kai ga mulkin shi ko ba haka nan bane eh shi yasa nake ganin a zamanin turai suka koma ingila da jamus lokacin da mulkin duniya shi daga turai da jamus da amerika ta karba kuma sun koma amerika saboda kullum so suka su yi mu'amala da mai karfi duribat alaihim billatu aina masqifu illa bi hablin min allah hablin min nasu kwace mulki su ci gaba da zaluntar mutane in kaga an bada ba yahuda ga wani to sai in sacrifice ne za a yi wani babban mai kuɗi wanda in an bada ta to kenan za a yi amfani da duke shi don a cimma buri ko kuma in ya mutu za a samu duke da za a ci gaba da tabbatar da wannan aƙidar ta yahudanci ko wani babban mai mulki wanda 'ya'yanta da ita ƙarshe an bada su ne sacrifice saboda mi saboda 'ya'yanta za su zama masu mulki su tabbatar musu da bukatocinsu sannan kuma a'a ita kanta za ta yi tasiri ga mai mulki in sun yi ɓanna ba zai ɗauki mataki a kansu ba ko ko wani babban mai ilimi in ma ilimin addini za su samu su yi amfani da shaharar shi da sunan shi don su cimma burinsu ko kuma in mai mulki ne mai ilimi ne na duniya su samu su samu ƴaƴan da za su yi musu kere-kere ko su samu su mallaki wannan mai ilimin ya zama to ilimin su zai ma hidima ba al'umma ba Allah kai mun tsari sharrin su wa yastahiyuna nisa'akum suna bari ƴaƴan ku mata rayi to yuqattiluna aqra'ata wanda ba sanafi ba adan suna karkashewa ya nuna kiran annabi Musa tuna musu abin ya fara daga baya ce musu kuma abin yayyawa ya kamari yuqattiluna suna karkashe ‘ya'yanku ko wa fi zalikun bala ummin rabbikun azim a cikin zalikun abubi an ka faɗi yi ƙattiluna abu na aku mai sahihin nisa'akun sai an ka ce wa fi zalikun ha kuma abubuwa ne da dama ko biyu sai malamai suka ce wa fi zalikun ai wa fi zalikal mazkur a cikin wancan da akwai abin da an ka ambata bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangijinku azim mai girma shi azim sifa ce ta bala'un ba ta rabbuta ba dan rabbikum kasra gare shi azimun kuma don ba gare asalin magana wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum akwai jarabawa mai girma daga ubangijinku to sai malamai suke cewa idan aka ce akwai jarabawa alarma cikin kashe ƴaƴansu akwai jarabawa to ƴaƴanka ma ƴaƴansu mata ƴaƴanka bar su ina suke jarabawa ai abin da suke bukata a bar su raye sai an kace akwai jarabawa saboda in an bar su raye ai bautar da su za a yi to nan ma akwai jarabawa kuma Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna to kuma wa id anjaynakum ko wa id anjakum a qira'ati ibnu amir ceratar da su akwai jarabawa cikin ta a ina ta jarabawa bayan an ceratar da su da su da ƴaƴan su sai an kace akwai jarabawa asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'maluna duk inda ka tsaye sai ka samu wato jarabawa to abu na karshe wanda da shi zamu karkare saboda lokaci ya tafi shine cewa kaga na an ce mutanen fir'auna yuqattiluna abna'akum ko suna karkashe ƴaƴan su wa yastahiyuna nisa'akum suna barin ƴaƴan su mata rai can ma cikin bakare ce yuzabbi'una abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum a cikin ibrahim ya ce wa yuzabbi'una abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum a cikin qasas sai Allah ce inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum satmi yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum to aina an ce fir'auna na shi kai tab arama al-isnad nan sai abin suke cewa al-isnad al-aqli ko al-majazi fir'auna gayi ko mutanen shi fir'auna an ce shi gayi don shi ya bada umarnin a aikata wanda ya bada umarnin aikata ai shine shine ya aikata kuma da Allah ce wa tammat kalimatu rabbikal husna kalimar ubangijin ka mai mafi kyau ta tabbata ga bani isra'ila wace kalima ce ita ce inda Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin ko ba karan bane wa numakkina lahum fil ard to Allah ya tabbatar da su wa naj'alahum a'imma wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa naj'alahum a'imma tatami wa naj'alahum alwarithin bayan ya tami ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الذين استضعفوا في الأرض سنة بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها ستمي ونجعلهم أئمة ستمي ونجعلهم الوارثين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ونمكن لهم في الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها abinda malamai suka yi bayani yadda ake yin rabto bainal ayat alqur'aniyya to ga dukkan alamu dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh